العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوم عين ثلاثة 23 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441 watan turawa 22 ga watan goma shekara ta 2019 Allah ya kaddara mana zama don ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari insha Allah yau zamu tashi ne a babin da yake cewa babu man hajara akahu sanatan babu matsayin mutumin da ya kaurace wa mutum ko ɗan uwan shi tsawon shekara guda cir ina ga kuma ita ce lambar hadisi ta ɗari hudu da hudu darasinmu a majalisin shine na sittin da biyu babi a littafin masu babi sun su gaya mana babi na nawa ne ɗari da tamanin da nawa ɗari da tasa'in ko babi na ɗari da tasa'in imam al-bukhari yake cewa haddasana abdullahi bin yazid قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد ابن أبي الوليد المدني أن عمران ابن أبي أنس حدثه عن أبي خراش الأسلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم يلا سوى من هجر أخاه سنة وند ديك أول شيء ما تنقوانش gaba ta hana rahin jituwa ta gifta har tsawon shekara guda fahuwa ka safki damihi to haka ne ko? na na ce fahuwa bisafki ko? fahuwa bisafki damihi to yana matsayin mai zubar da jininsa ne in dai mutum kuka yi gaba da shi a matsayin musulmi shekara guda bafa magana da shi to kamar ka zubar da jini shi ne ko ka kashe shi ne ko ka hallaka rayuwar shi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hajji shi ta bankwana cewa zubar da musulmi zubar da jinin musulmi da mutuncinsa haramun ne akan sauran ƴan uwansa musulmi Allah ya tsare mu fa huwa ka safki ko bi naza bi safki damihi kamar matsayin zubar da jini shi ne Allah ya tsare mu حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى ابن أيوب قال حدثني الوليد ابن أبي الوليد المدني أن عمران ابن أبي أنس حدثه أن رجلا من أسلم شين ديوانت الأسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم shi ko yana cikin sahabban manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi haddathahu ya bahi labari anan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah kira da mutum tabbata a gare shi yace hijratul muslimi kauracewa musulmi sanatan tsawon shekara guda ɗaya kadamihi a matsayin jininsa yake duwanda yawa musulmi gaba ta tsawon shekara guda kamar matsayin ya hallakar da wannan musulmin ne kowa kamar za a caje shi da laifin kisan kai ne a cikinsu wafil majlis a gurin da shi mai riwayar a gurin da ake ba da labarin wannan hadisi din akwai muhammad ibn al-munkadir akwai mutumin da ake kira Muhammad ibn al-Munkadir wa Abdullahi ibn Abi Attab da kuma Abdullahi ibn Abi Attab fa qala dibbiyun sai suka ce qad sami'na hada tabbas mun ji wannan anhu daga shi daga wa suka ji na shi mai riwayar hadisin ko wanda ya bada labarin hadisin anna imran ibn abi anasin haddathahu anna rajulan min aslam wani mutum cikin bani aslam waya cikin bani aslam din abi kharraj ko sai yake cewa shi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban manzon Allah yake haddathahu shi sahabin na manzon Allah ya bahi labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajara a hijratul muslim kauracewa musulmi sanatan tsawon shekara guda kadamihi kamar jininsa yake kamar an zubar da jinin shi ne sai ce wa fil majlis abin da aka ba da labarin wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad ibn al-Munkadir akwai mutumin da ake kira Muhammad ibn al-Munkadir wa Abdullahi ibn Abi Attab da kuma abdullahi ibn abi attab su biyun duka sai suka ce qad sami'na hadha anhu mun ji wannan maganar anhu daga gunshi gunwa na shi wanda ya bada labari ko kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya bada labarin hadisin Na'am shi wannan yace sahabin ya bashi labari an faɗi waye sahabin a hadisin ba faɗi a sahabin ba a hadisin ko shi a wannan riwayar ta biyu kamar an yi ibhamin ma sunan sahabi din tunda ta aka yi anna rajulan min aslama daga wani mutum cikin bani aslam shine a wata riwaya ta sama tace mana shine wa abi kharrash as-sulami ko sai yake cewa min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam amma shi wannan mutumin dan bani aslam cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da haka ba mu da matsala sahabi ne ko ba mu san shi ba hadisi ya inganta in waye ta kawo cikin sahabbai magana duk daidai take da haka ba mu da matsala amma abun da ake bada labari ba a san kowaye ba da haka da aka kare da bada labarin Muhammad ibn al-Munkadir da kuma Abdullahi ibn Abi Atab sai suka ce ma mu ma mun ji wannan maganar daga gunsa yanzu aka ambata anan sahabi na su tabi'i ne na ba zai ji daga gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan haka yana nufi kenan a wajen wanda ba a faɗa bai ji an ya ka ji magana a wanda ba a ji ba a faɗe shi ba na je Kano sai ya bani labarin cewa insha Allah gobe kaza zai faru sai ka ce mana ni ma ya gaya muku an ya zai iyu ta yayi a duba da can samu na'am to shi da Abdullah ibn Abi Attab da Muhammad ibn al-Munkadir dukkanin su suna nufin sun ji wannan magana ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan yasa tunda kasance wasu sahabi ne sai na bibiyu tarjama sun ga ina hikimar su ta cewa sun ji wannan magana tsoma daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan a cikin zahirin maganar ba a gaya mana sahabin hadisin ba dan haka ba su ce ba sun ji magana a wajen wanda ba a faɗe shi ba amma sun ce sun ji magana ne a wajen shi da haka da rubutun tarihi wani sai ce Abdullahi ibn Abi Attab Hijaziyun dan Hijaz ne tabi'iyun tabi'i ne arsala anin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi irsalin hadisi wa ma abtahu ila al-ashabi min qawlin ababin ina maganar mursali a cikin zumatul baiquniya ومرسل ما فيه الصحابي فقط والقل غريب ما روى راو فقط ومرسل حسبنا الله ومرسل ما فيه الصحابي فقط مرسل المغنى مرسل حديثي شيني حديث دباب صحابي أتكيش tabi'i ne yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata da aka gama bada labarin hadisin sai suka ce mun ji wannan maganar a gurin shi yanzu me suka yi sun tsallake sahabban da suka ba su labari yi abin da kake bukata a cikin mursalin hadisi wa mursalul ma fihi sahabiyyu faqat sai kuma ta gama sai yake cewa arsala alin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayi irsalin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi sai ya ce hadisa hijratul muslimi sanatan kadamihi hadisin kaurace wa musulmi tsawon shekara matsayin jinin su yake mai tarjamar ya san kamar wannan zamu je nema da haka sai ba mu labarin hadisin da ya insani akan shi sai ce shi wani hadisin da muke magana akan shi rawahu bukhari fil adabil mufrad imam bukhari ya rawaito a cikin adabil mufrad littafin da ake magana akan shi wanda ya bayanin wannan tuhfatu tahfil fi dhikri ruwatil marasil shine wannan magana din muhammad ibn al-munkadir dan uwansa shi ma suka ce Muhammad ibn al-Munkadir ibn Abdullah ibn al-Hudayr al-Imam Shaykhul Islam Abu Abdullah al-Qurashi at-Taymi al-Madani sai suka ce shi ma sami'a Abu Huraira wa Ibn Abbas wa Jabiran wa Anas wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ta'ifatin suwahum ya ji magana dai da yawa daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka dai malamai sun tafi akan cewa shi ma tabi'i ne ba sahabi bane ba wani malami da ake kira Humaydi yake cewa Ibn al-Munkadir hafiz wa qala al-Bukhari sami'a min Aisha hafizi a wajen malamai hadisi Imam al-Bukhari yace ya ji hadisi daga wajen Aisha wa qala Malik Malik ibn Anas da yake bayani akan Muhammad ibn al-Munkadir sai yace sayyidul qurra'i shugaba ne na makaranta al-Qur'ani yana daga cikin manya-manyan makarantan al-Qur'ani a zamanin shi qultu mujma'un ala thiqatihi wa taqaddumihi fil ilmi wal amali yace an yi ittifaqi cewa thiqa ne kuma babban malami ne a wajen ilimi da aiki da ilimi wa huwa min tabaqati ata yana cikin tabaqar ata ibnu abi rabah lakinnahu ta'akhkhara mautuhu sai dai mutuwarsa ta jinkirta qila masu tarihi suka ce innahu tahajjada laylatan wata rana ya taba yin sallar tahajjudi fashtadda buka'uhu sai kukansa yayi tsanani a cikin dare yana sallar tahajjud dukkanin makwabtansa sai da suka ji kukansa kuma kukan yayi tasiri ya tada hankalin mutanen unguwa fa sa'alahu ikhwanuhu sai suka tambaye shi me ya faru kake ta rusa kuka a jiya fa qala sai yake cewa talautu hadhihi al-aya wannan ayar na karanta cikin alqur'ani da take cikin suratul zumar wa bada lahum min allahi ma lam yakunu ya atasibuni ayar da kake karantawa ka ji daɗi wani sahabin ko wani tabi'in wanda ya fahimce ta in ya karanta ta za ta sada masa hankali wa bada lahum min Allah ma lam yakunu ya atasibuni sai ya bayyana a gare su min Allah daga Allah madaukakin sarki ma lam yakunu ya atasibuni abinda ba su kasance ba suna tsammanin sa suna tunanin faruwar shi wannan ayar da ya karanta kawai sai ya fashe da kuka ya kwana da kuka dukkaninmu abinda muke kyakkyawan zato in mun je ga Allah maɗaukakin sarki a ranar gobe da kiyama ya samu a sahun mutane na kwarai to wanda ayar wannan ta tabbata kansa shi kuma ya zi wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu ya bayyana a gare su daga Allah maɗaukakin sarki abinda ba sa tsammani da haka mai sa tsammanin rahama abinda baya tsammani sai ya faru gare shi me ya faru gare shi kenan eh wanda yake tsammanin rahama zatanmu rahamar Allah madaukakin sarki to duk masu zatan rahamar Allah madaukakin sarki wasu da suka je suka tadda abin da ba sa tsammani azabar Allah suka tadda to tunda akwai yiwuwar wasu za su tadda abin da ba sa tsammani a wajen Allah lalle akwai tada hankali a cikin aya shi yasa duk lokacin da kaga ana karanta alqur'ani ko ana bayani ana lalaman kuka abinda ake jawabin ne akan shi ba a gama fahimtar shi ba in ka gama fahimtar Qur'ani ka san sakon da yake ciki lokacin da zaka yi kuka al'umma ba za su gane me yasa kake kukan ba saboda me kai abin da kwakwalwarka ta hango ba shi kwakwalwarka ta hango ba wata kina zaka tara makarantan duniya ba wanda ya kuka a daidai wannan ayar amma da Allah ya kimsa mai fahimtar abin da take nufi a daidai gurin da hadarin sai ya fashe da kuka wakila aka ce da shi innahu lamma hubir lokacin da ya zo gargarar mutuwa jaza'a kasiran sai aka ga ya shiga cikin kunci mai yawa wa qala aka ce wai me yasa ka shiga cikin kunci alhali an sheda maka rayuwarka mutumin arziki ne mutumin kwarai ne mai jajircewa a jan ibada mahaddacin alqur'ani mai kokarin karantar da alqur'ani sai ce akhza hadhihi alaya wallahi ina jin tsoron wannan aya akhsha an yabduwa li ina tsoro ya bayyana min a bayan na mutu min Allah daga Allah madaukakin sarki malam akun a hatafi abinda ban yi tsammani ba ina jin tsoron cin karo da abinda ba na tsammani wannan shine tashin hankali na wannan shine bala'in da nake hange Allah madaukakin sarki ka tsare mu to tunda mun dauko jawabin Ibn al-Munkadir mun dauko jawabin ne dan mu tantance sahabi ne ko tabi'i ne shine dalilin da ya kai mu ga tarihin Muhammad Ibn al-Munkadir da shi Abdullahi Ibn Attab to kuma sai muka tsinci abin da yake da fa'ida a cikin tarihinsu wanda ya sa muka tsallaka zuwa ga bayanin tarihinsu lalle duk yadda muke rayuwa muke da kyakkyawan zato kuma mu ji tsoron tadda abin da ba ma tsammani a wajen Allah sai zama to kullum muna cikin fargaba da neman kariya daga Allah madaukakin sarki wanda ga cikin malamai sai ki sha kana ibn al-munkadir jarun shi wannan ibn al-munkadir din yana da wani makwabci mubtalan wanda aka jarrabe shi cikin addini فكان محمد إذا رفع جاره إذا رفع جاره صوته بالبلاء idan wannan makwabcin nasa ya daga murya yana balbalin bala'i yana anatsi ne yana tawatsima rafa sautahu bil hamdi shi kuma Muhammad ibn al-Munkadir sai ya daga muryarsa da karfi dan alhamdulillah alhamdulillah shi wancan yana balbalin bala'i yana alatsi ne yana jizzago bala'i yana cewa kowa ma sai an cika zansa sai an yi wane ne sai kuma sai daga ƙarya da ƙarfi imana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kowa yana baje abin da Allah madaukakin sarki hore mashi wancan bala'i da masifa da jaraba Allah hore masa yana baje kolinta shi kuma ne ya masa alkhairi sai rika faɗin alhamdulillah dan rayuwa ta ma ba irin ta ka bace sai rika wa Allah madaukakin sarki godiya ibn al-munkadir da yake cewa kabatu nafsi 40 sanatan na yaki da raina tsawon shekara 40 saboda mugun abin da take sawa a ranta ina bukatar kaza ina son kaza he na kowa ne me yasa wani yake kaza da gilli da hasada da keta da kwadayi da zanama da wane ne yace shekara 40 ne ina yaki da zuciyata kabatu nafsi 40 sanatan hatta taqamat ban huta da jajircewa da yaƙi ba har sai da zuciyata ta tsaya dodar akan hanyar musulunci daga nan ne na fara samun sauki Allah ya sa mu dace Imam Malik da ya fara faɗa dangane da Muhammad ibn al-Munkadir yake cewa sayyidul qurra'i shugaban makaranta ne na alqur'ani la yakadu ahadun yas'aluhu an hadithin illa kana yabki ba a masa tambaya dangane da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fashi da kuka yana jin tsoron karka mai tambaya ya ba da ansa ba daidai ba a tashe shi cikin wasan wazan Allah sallallahu alaihi wa sallam karya a ranar gobe alkiyama Allah ya tsare mu to duka dai abin da muka karanta na tarihin Imam al-Waqi da yake cewa tufiya sanata 30 wa mi'a ya mutu ne shekara ta 130 mutuwar shekara 130 ita ce ta bayyana mana cewa tabi'i ne ba sahabi bane na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko akwai wanda zai gaya mana me yasa hikimar sa shekara 130 ita ce ta bayyana mana cewa ba sahabi bane wa alaikum assalam na Rasulullah Kana cewa bayan shekara ɗari, na'am ba za a samu sahabi ba, a bayan shekara ɗari.
na'am
Shi yasa da haka baya cikin sahabi.
don haka kenan baya cikin sahabbai wani ita ce muhallin shahi tun da ya rasu shekara ɗari da talatin shi kuma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya wata magana sai ya ce daga ran da ne wannan magana in shekara ɗari ta cika ba za a ƙara ba ganin sahabi na a doron duniya to ko da ran da aka fara turo ne annabta ne ya faɗa iyaka kololuwar da za a samu shekara ta ɗari da ashirin da nawa kenan da ɗari da ashirin da uku ko ko da a ran da aka aiko shi ya faɗa tun da shekara ashirin da uku kafin ya rasu da shekara ɗari a bayan sa ko to ko a ce ran da aka haife shi ne zuwa ran da ya mutu da shekara ɗari ba da so shekara ɗari da ashirin da uku ba a samu tun da ya mutu shekara ta ɗari da talatin ba sahabi ba ne kuma an gaya mana a baya cewa na cikin tsabaka ta hudu tsabaka ta hudu kuma cikin tsabaka ne ba ma ta manyan tabi'ai ba ta matsakaitan tabi'ai wallahu ta'ala alam da haka su iya magana da suka faɗa iyaka maganar mursalati amma hadisi shi a karan kansa ya inganta jinsi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba akwai sahabi wanda ya ji magana ya ba su labari amma ba su ambace shi ba Allah ba mu ikon dacewa kuma sakon hadisin da shi ne duk wanda ya kaurace ma dan uwansa musulmi suka yi gaba ta tsawon shekara to kamar kowa ya zubar da jinin kowa ne kamar kowa ya halaka da kowa ne Allah ya sare ni babul muhtajiraini babun masu kaurace ma ƴan uwansu wannan ya kaurace ma dan uwansu wannan ba ya kaurace ma dan uwan shi me dai matsayin su ila dai cewa man hajara akahu muslimin ko man hajara musliman ko man hajara akahu sanatan tun da wadansu hadisan ne malam Imam Bukhari kawo dan ya sake nuna mana hadarin kowa ke kokarin kaurace wa dan uwan shi hadathana Isma'il قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام بايع على سامتين يقرأ سيما دعوان شي سما دقوانيكي قد أخو يلتقيان ذا صحته فيعرض هذا ويعرض هذا وانا يأوك كي وانا ما يأوك كي وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ما في الخير سشيني وانا يكي فارا وانا سلم من كرن تحسساتي بيدي ويتش حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث an yazid an mu'aza annaha sami'at hisham ibn amir yaqul ta ji shiham dan amir yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu la yahillu li muslimin an yusarima musliman baya halatta musulmi ya wa musulmi gaba fauqa salasi layalin sama da darare guda uku fa innahuma ma sarama su biyun ba za su yi gabar ba fauka salasi layalin sama da kwanaki uku fa innahuma na kibani anil haqqi dukkanin su masu kaurace ma gaskiya ne ma dama ala siramihi ma matsawar suna wannan gabar tasu wa inna awwalahuma maitan a fai'an yace wanda ya fara ware wannan gabar ya juyo zuwa ga al'amari yadda yake yakunu kafaratan lahu sabquhu bil fai'i zai kasance masa kafara gaggawar da ya yi domin a shirya har yanzu dai muna wasiya duk wanda suka san suna gaba ba sa jituwa kai gaggawa kai ware gaba tsakaninka da musulmi ko da za a ma kallon ka gajiya yadda shaitan ya gaya maka wanda ya gaggawar ware wannan gaba din to shine mafi alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki wa in huma mata ala siramihi ma inda su biyun za su mutu kan wannan gabar lam yadkhulal jannata jami'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su biyun ba za su shiga aljanna ba har abada da haka in kana so ka ga dan wuta na yawo a doran ƙasa idan suna gaba su biyun ɗayan ya tuntsira ya mutu to ya shiga wuta wanda ya guntu a doran duniyar gima dan wuta ne dan sai za a ware gaba in ya mutu babu ta yadda za a ware ta ya riga ya mutu to iyakar alfarmar da kake da akwai kana ganin sa yana ganin ka da haka kar ka bari dan yanzu nan mutuwa nan sanu aka yi ta ko a sati biyu da wuce ko sati ɗaya an yi ta mamaki a garin nan bawan Allah an gwadantar mu an yi sallah azhar da shi an yi sallah la'asar aka ce da shi ko an yi dai salloli guda biyu da shi ya shiga gida kokarin gyaran soket ne kowa wuta ta gashi ya mutu ba wanda zai mamakin haka za ta faru ko wani zai shiga gidansa a yi sallama da shi lafiya kalau a jira lokacin karyawarsu ya yi shiru shiru a leƙa ɗaki a tada baya ne idan ana irin wannan mutuwar kana so kar ka fada wuta ka yi kokari ku ware gaba da wanda kuke ya tafi gida lafiya kalau ka tafi gida lafiya kalau darurar ka kawai kai din kar ka mutu saboda baka da garanti kai din zaka mutu ko shi din zai mutu Allah madaukakin sarki ya tsare mu babu sha'ana babin da yake magana dai akan kiyayya da rashin jituwa حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبده قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يأتي لا تبغضوا تدقوا كييا ولا تحسدوا تدقوا حسدا وكونوا عباد الله إخوانا ku kasance bayan Allah ‘yan uwan juna yadda kuke ‘yan uwa ne na juna a wajen halitta ɗiyan annabi Adam, ‘yan uwa ne na juna cikin musulunci, ku zauna a matsayin ‘yan uwa cikin musulunci, ku zauna kamar ‘yan uwa na jininku, banda ƙiyayya banda hasada iyayya tana haifar da gaba da yanke mu'amala shine ashhana wanda za ta shigo rahin jituwa hakanan hasada tana haifar da rahin jituwa duk wanda ya san kana mashi hasada ko ka san yana ma hasada zaka ji wani zafi a ranka to wannan zafin dan kar a samu shi yasa manzon Allah ya karku hasada a tsakanin ku حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي تجد من شر الناس يوم القيامة ذاك سام وندي فكوا شر أرانا غوبا القيامة عند الله أوجن الله ذل وجهين متم فسكابي الذي يأتي هؤلاء بوجهه shine waɗanda yake zuwa wajen waɗannan wannan jama'ar da wata fuskar wa ha'ula'i bi wajhin wannan ma ya je musu da wata fiska ta daban to me alaƙar zulwa jahani da babu sha'ana'i iyayya da rahin jituwa waɗannan fuskar da zai je musu daban waɗannan ma fuskar da zai je musu daban me yasa ya faɗo a babin iyayya da rahin jituwa da juna ko babi na gaba na zai iya haɗa gaba zai ɗauka a nan ya kai nan zai ɗauka daga nan ya kai nan ko kuma ba mai kokarin sulhu ba ne inda mai kokarin sulhu ne da nan gurin da nan ba sa jituwa to dole babu yadda za a ce nan gurin zaman sa ne nan gurin zaman shi ko dai yana tare da waɗannan ko yana tare da waɗannan dan ku in mai kokarin sulhu ne dole sai yayi magana tsakanin su in yi waɗannan ne suka karkace ma gaskiya suka ki karɓarsa dole ya jawo mara waɗanda suka karɓi gaskiya amma ba zai yi wa mutane guda biyu ba sa zuciya nan ka je ku zauna ku yi zance kaza ku yi daɗin baki ku tahi lafiya kalau nan ma ku yi lafiya kalau to lalle akwai munafurci akwai rahin sulhu a tare da kai yasa manzon Allah ya kashi a cikin babu sha'ana in kana so ka zauna lafiya kalau kar ka bari abokanka guda biyu suna gaba kuma a ce kowa abokinka ne akwai matsala kuma da yawa ana samu in sai ibn Imam Bukhari kawo babu za a ga da A da B da C abokai ne A da C suna gaba kuma B yana tsakiyar su yau B a ce AB ko gobe in ya matsa ka sai a ce BC ko eh to da matsala dole ne a gan ku kuna tare ku duka uku in ba haka ba ko dai ku zamanto AB har abada ko ku zamanto BC yadda za ku zamanto haka din shine wannan yaki karbar gaskiya kun yi dukkan da za ku yaki to idan kuka ki sai ku haɗu da kai da wannan din sai ku yake shi kamar da Allah madaukakin sarki ya ba da labari a cikin suratul hujurat ne ko Allah madaukakin sarki wa mai ikon kiyayewa wasan duk hadisan da muke karantawa duk mun yi ta bayani akan su ko tun a baya da yawa ko kuma tun a sati biyu da suka wuce yasa ba na son tsawaita da maganganu akan su حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن إن جابوك كن دفتو فإن الظن أكذب الحديث domin zato shine mafi muni ko mafi ƙaryar zance kuma zato din wannan shine yake lalata kowace irin zamantakewa a cikin da ya hango ne ya juya na ga fada har ya sa su ya juya to wallahi abin da aka faɗa gaskiya ne kaga yanzu kai zuciyarka ce ta kalla wannan canja sigina saboda kai ya canja wata gil kuma ni he da yasa sigina sai tana fa a he an aike shi kaza zai je sai ya canja ya dauke amma sai dan ya ga maka to wannan abin da aka faɗa gaskiya ne yaka ci gaba da murtiki aka ci gaba da zaga mata ta zayi da zatan kaza ne ya faru sai ta kulla gaba da mijin mijin yayi kaza ne ya faru ya kulla gaba da matan shi kishiya ta yi kaza ne ya faru ta kulla gaba da yan uwarta aboki yayi tsammanin kaza ne ya faru sai kulla gaba da dan uwanci babban ma'aikaci da kanana kananan da manya wata kin zo aka aka gaisa aka yi waye da ya fito sai aga ya dan sa kuɗi a ciki sai ga an fito ana kwama eh wallahi kuɗin mu aka bashi muna kallo ya soki ka tambaye shi to nawa ne aka bada ta ni kawai ya tabbatar kuɗi aka bada saboda shi ne zaton da ya zo zuciya shi manzo Allah ce to ko ba ko ba aiki da to in dai zuciya ka ce ta gaya ma ba gani kai ba ba gani kai ba ba zai kai ba inda zai ne to karka yi aiki da ita ko wani ne ya ɗauko ya ce maka aika wane ya ce kaza ko wanda ta ce kaza ta ko ayar hujja ta ka ɗora mata in za a kumfasi kumbi na ba'in a tabayin in fasiki ya kawo muku labarin kutan kai wala inda za mu ɗora waɗannan guda biyun za mu zauna lafiya kare ita ma iya kun wabali tana cikin hujjarat ko يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن masu imani ku ƙaurace wa zato da kuke yi masu yawa Allah ya ce sashen zato ƙarya ne wani sashen fa malamai suka ce shi ma ƙarya ne tun da aka ina ba ba zanni isin ko wani sashen na zato ƙarya ne to wanne ne da ba ƙarya ba wanne dake da gini ba shi ne ƙaryar ba kuma tun da yake ijtanibu kasiran to in ka yi zato sau ɗari ko ka yadda ko kar ka yadda ta inda tara karya ne ba gaskiya ba ne da haka duk lokacin da ka hukun da ta ajiye hukunci a kan zato to wallahi kana daidai da kayi kuskure ko ba za ka taɓa dacewa abin da zai zaunar da kai lafiya yi hukunci da abin da ka gani da idan ka kwaro kwaro duk wanda ya ɗauko labari ya gaya ma ka yadda fasiki ne annabi ne yasa aka ce in ja'akum fasiqun bi naba'i malamai suka ce in kana so ka zauna lafiya kalo kar ka ɗauko labari ka gaya wa waɗansu da zarar ka ɗauko ka faɗi labarin ka zama fasi abin da zai kai da fidda kai daga fasikanci shine a bi sawun labarin a tattahi gaskiya kafin a gama tantance da ake maka ya fasik babu laifi saboda haka yanzu kai tamfura ne kana nan a matsayin fasiki har sai an tabbatar da labarin ka ya zama gaskiya to an haka ne ke na kamata mai dafar labari ma ya rika yin taka tsantsan ke idan na yadda duk wanda ya ɗauko labari ya zo ya faɗa fasiki ne bai kamata ban zartar da hukunci a kan shi to kaga kenan inda aboki za a ɗauko labari a kan abokinsa a gaya mai yayi don da ya gaya masa labarin fasiki ne yayi da ba gaskiya bane ya ƙi yin hukunci da ita wallahi da an zauna lafiya kenan da zan yi zaton kaza ne ya faru in ƙayyata zuciyata in bari abin da na gani shine gaskiya da za a zauna lafiya kenan in yadda cewa al'amarin musulmi ko da na yi zaton ko da na gani in ce ba ba kai na shakku in sama mai mafita da za a zauna lafiya kenan to amma jira muke kyasta faru sai mu ɗora hukunci a kanta manzon Allah ya ce iyyakum wa dhanni fa inna dhanna akzabul hadith zato wallahi ne zancen da ya kowanne zama karya wala ta na da shu manzan Allah ya ce kada ku yi kore ko kada ku yi cune annaji za ga duk yawanci abin da yake faruwa akwai 'yan ziga 'yan kore 'yan cune manzan Allah ce jika sau in abu ka je saya kasuwa zuciyarka tana maka ɗar ka saya ko kar ka saya in dinki ya ce ko wani doki ne ko wani haika ga wani ya taho yana jiki ya ce ni wannan nake su nawa za a tsira ta ana ciniki kaza ya zagaya ya zagaya sai ya an daidaita sai nuna maka kamar da gaske yake so yake kaza kai kuma kaji kana karkarwa kai ya bata maka ciniki da ya fuskanci ciniki ya gangaro zai fada saboda kar ma ka sai za ka sai da musu sai ya barci a kasuwa sai ka saya ka da gida sai ka tada cewa dokin ko baya sukuwa ko baya tsallaka rami ko ɗinki shi yake ko kuma dokin gaba ɗaya cizo yake sai ka ji ba da za ka amfane shi amma me yasa ka saya waɗancan wanda ya tuna ka cikin ciniki ne ake kira su annabi ko ƴan kore bokaye da yawa da ba za su ci kasuwa ba inda ba su da ƴan kore malamai da yawa da ba su baje korin su ba inda ba su da ƴan kore ƴan siyasa da yawa da ba su baje korin su ba inda ba su da ƴan kore to da ƴan kore da ƴan tuna da ƴan ziga manzon Allah ce wala tanatu kada ku ke zuga mutum lokacin da ake magana akan gaskiya wani kowa yake zuga wani a wani shi ne nawa ai fa a kada shi a in ka ji ya faɗa kawai gaskiya ne to wannan da yake wannan maganganu ba za ka ga a gefe waɗansu suna jin zafi a rasu suna jin ciwo to irin wannan abun kar a ji wannan ciwo shi yasa manzon Allah ce wala tanabish kar a samu shune ko zuga ko kora tsakanin wala ta hasadu kuma kada ku yi hasada wala ta ba'u kada ku yi kiyayya wala tanafasu kada ku yi mai munafasa gasa wala tadabaru kada ku juya ma kanku baya wa kunu ibadallahi ikhwana ku zamanto bayin Allah ɗan uwan juna حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة تفتح أبواب الجنة أنا أبوك فوقكم الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس أدل على كل تنين درانا الخميس wata rana ce da ake promo yan gidan waya da sun ce yanzu ana promo sadari ka samu dubu sai ka ji wani wanda bai ne sayar tafka bai yana saya to Allah ma yana da irin waɗannan promotion din da yake badawa a ranar litinin da ranar alhamis ana buɗe kofar gidan aljanna fa yughfaru li kulli abdin la yushriku billahi shay'an a wannan ranar za a gafarta wa duk wani bawa da baya shirka ga Allah illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi shahanahu wanda ba za a gafarta wa koyi mutum ne da yake da gaba da yake akwai kiyayya da yake akwai rahin jituwa tsakaninsa da shi da ɗan uwansa duk wanda akwai rahin jituwa tsakaninsa da ɗan uwan shi wanda shine ba za a gafarta masa ba duk ranakun alhamis da ranakun litinin fa yuqalu sai a ce anziru hadaini ku saurara ma waɗannan kar a sa da su in wannan mala'ikan ya duba ka wani akwai kyawawan sujada wani ai gashi akwai azumin litinin akwai azumin alhamis a ga ranar fa ta yi daidai da ranar da ake azumin litinin da alhamis ko a ranar da ake daga ayyuka a kai wa bayi ranar da manzon Allah ke rawa da da azumi ɗaya daga cikin ranakun ranar da aka haife shi amma sai a ce waɗannan ku saurara musu kar a rubuta su kar a gafarta musu hatta yasaliha har sun sai daidai da tsakaninsu kaga kenan akwai hadari banda kai an mutu yan wuta ne duk gwandan gafara da ake da aljanna da ake ba da mafarkuna gaba banda ku a cikin wannan rabon na aljanna Allah ka tsare mu حدثنا بشير قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس انه سمع ابا الدرداء يقول الا احدثكم بما هو خير لكم من الصوم والصيام abu da dace in ba ku labarin abin da ya fi muku alkhairi sama da yin sadaka da yin azumi salahu zatul bayyi daidai ta tsakanin yan uwa wannan ya fi yawan sadaka ya fi yawan azumi in ka ga mutane suna gaba ka tsaya ka yi sulhu tsakaninsu ya fi a ce wannan ranar ka yi rabon dubu dubu ya fi a ce wannan ranar ka yi azumi da aka ce Allah ne kadai ya san ladan shi to sulhu tsakanin musulmi ya fi waɗannan alkhairi ala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal mu'minata lalle kiyayya tsakanin mumini da mumini tsakanin musulmi da musulmi hiya al-haliqa ita ce wadda take sassake imani take sassake muku ayyuka na kwai dan haka kar a samu kiyayya tsakanin musulmi kamar da manzo Allah ya faɗa a hadisin baya wala tabaghu حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم نسيت ثلاث من لم يكن فيه waɗannan abubuwan guda uku wanda duk baya tare da su gufira lahu ma siwahu liman sha'a za a gafarta mai abin da bai kai su ba liman sha'a amma gafara Allah yana yin da ga wanda ya so man mata la yushriku billahi shay'an duk wanda ya mutu baya cikin masu shirka to za a gafarta mashi walam yakun sahiran duk wanda ya mutu ba boka bane ba dan dabo bane ba dan bidiri bane za a gafarta mashi yadda bi'u sahara yana bibiyan masu dabo shi baya dabo a karan kansa baya tsubbu baya zuwa wajen yan tsubbu baya bokanci baya ba wajen masu bokanci baya zuwa malamai wanda ba na Allah ba kuma baya yin malantar da ba ta Allah madaukakin sarki ba baya yin ina da kare baya zuwa wajen yan ina da kare ko saura kuma su a cikin su na eh ai waɗannan ne duk su da suke faɗo a cikin masu yin sihiri ko baya duba ba sa zuwa wajen masu duba baya bugun ƙasa ba sa zuwa wajen masu bugun ƙasa duk waɗannan abubuwan babu shi a cikin su walam ya ala afihi kuma bai yi hasada ga ‘yan uwansa ba ko bai yi kiyayya ga ‘yan uwansa ba an ɗaiɗu bai kullaci ‘yan uwan shi ba to duk wanda ya mutu bai da ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ana taran Allah maɗaukakin sarki zai gafarta mashi baya hirka baya sihiri baya ruko ko ta ga musulmi Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon dacewa mu kaurace musu da shi wannan hadisin na ƙarshe da muka karanta malamai suka ce da'ifi ne bai inganta ba ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka faɗa da manto daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam wani aboki na ya mun gaba ina ganin shi ina mar sallama ina miƙa mar hannu sai ya ki ya kau da kai ni mai hukunci na za mu karanta insha Allah a sati mai zuwa matsawar akwai gaba tsakanin musulmi da musulmi ko mumini da mumini da zarar ɗayan su ya ce assalamu alaikum wannan ta wadatar masa wajen warware wannan gaba in dai an an kama shi ko ba a an kama shi ba shi gaba ta sauka a kanta ba za a saba cikin masu gaba ba kuma ina jin satin ma da ya wuce mun karanta hadisin da in kawa dan uwanka sallama idan ya amsa to Allah madaukakin sarki ya ware gaba tsakanin ku in yayi amsawa kai mala'iku za su amsa maka shi kuma shaytanu su karba mai wannan aikin da yake aikatawa Allah ya tsare amma za a rubuta tambaya za a ke rubutawa da biro dan samun saukin karantawa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya kamar magana game da masu yin gaba ba za su shiga aljanna to malam akwai wani ya ci mutuncin iyayena shi ya zan masa ok wani da ya ci mutuncin iyayenka sai kake gaba da shi ko ba za ku daina ba har sai kun je gaban Allah maɗaukakin sarki ko ba haka kake nufi na? eh na gane ni nake tambaya wani da ya ci mutuncin iyayensa saboda haka sai ya kullace shi gaba abin da ya fi sauki kawai in za ka falla yi da mali ka iya falla yi da mali a kwaye ta a lokacin a daidaita duk magana ta wuce. Sama? Na? Na'am. kana zaune mutum ya bai mutuncin mahaifanka kuma ya tattare kayan sa ya tafi kuma kake gaba da shi kamar wani irin gidan zanti ne ya kare ai abin da za ka iya yi ne kar a ci mutunci in an ci mutuncin karama a tashi kawai mutum yana zuwa bai ci mutuncin mahaifinka ka miƙe ya ga dantsanka a miƙe kuma kana jira ka ga duk abin da za a yi za a yi ya to ai ka san ni ba fa neman faɗa nake ba kenan magana ta kare ba a yi ba kenan da ya zo zai ce masa kul mahaifina ne magana ta kare ko ba ta kare ba amma ya kana zaune a gama cin mahaifinka kuma ka ɗauki gaba ai kamar da ƙawanci a almuhim ko an ci mutuncin labari ka samu ka yi ƙoƙari ka samu mahaifinka ka ba shi haƙuri ka ja masa hankali ba abin da ke kamar idan siyasa ka ce ba ba kake so a yi shi in je in sassa rayu ko ya zama shi da ai ka san saboda akwai shari'a da wata ce to ai ka san babatun da an ce kar ai gaba ina da kawai mutsatsara ya adede ta a kawai dai a bari tun da ya je a bashi da Allah ubangijin sa ai baba kuma gaba ya kamata mu da shi tun da mu yi gaba za a shiga wuta kaza ai siyasa dai da abin da zaka iya babu laifi a mashi shi wancan ka je ka ja masa kunne ka mai wurin ka kora mai kare eh kar a sake in aka sake yi zan dau mataki a kan shi babu laifi ka dundungure shi ka daddoke shi in za ka iya ko ka taimaka yan sanda wani ya fi mutuncin mahaifina kuma ina so a ɗauka min kaduna yan sanda za su kira wani za a ja kunansa za a nuna masa laifi kuma da yawa irin waɗannan in aka kai yan sanda ba sa bari a dawo da sun sun tsakanin to a yi sulhu a daidaita a yi wa yanzu a gurin yan sanda akwai maslaha kaiwa wajen alƙali akwai maslaha ba duk abu bane an kai wajen yan sanda to ake a mutunci ba duk abu bane a kai wajen alƙali ko ake a mutunci in aka kai aka samu turhumi kenan an yi maganin wancan matsala za ta faru a gobe da kiyama Allah ba mu yi kiyayewa mutum dai kowa ya ci mutuncin ta ba a bari a yi gaba har a je lahira wanda za a riƙa a yi gaba har a je lahira wanda ya taɓa Allah ko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce gaban su ba a yafewa sai an je lahira ko lokacin da mutum ya tube ya gane ya kuskure bayyana zubansa shi kenan sai a yafe masa Allah ya samu dace na'am alaikum na'am akwai dan uwa Nura dan gidan malam magaji Oscar wanda suka yi accident kusan sati biyu kenan da ya wuce ko sati ɗaya ko kwana takwas sai a hanyar Busungu an kashi har abin da Kano an yi aiki na samu labarin yau cewa an dawo da shi gida kuma dai ana fara addu'a ya fara cigaba da sashi a cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ya zama masa kafara Allah ba shi hakurin jinya shi da iyayen shi gaba ki ɗaya na malam da suka makana magana wa alaikum salam na na eh na sai ka karɓa yaro ne karami kira da ka kayan ka ya koma gida da mutum na tana faɗa eh tana zaki na saboda haka sai wannan dai sai zama kamar da su ne mutum da su bayan ɗan da suka yi da su ne su ma mutum da su kasu ne su gaya ma misali su shawa wacce ba su yi kuci saboda haka ya kamata a kiyaye su su zama musamman a masu yanzu da su
hmm ne ba su yi eh saboda abun wannan ya tabbatar da cewa da aka gaya masa shi ma sai ya ce cewa wannan abun shi kenan mu takaita saboda akwai wani sun sarko ne na to yanzu daidai da abin da muka karanta na hadisai kai kana ga hakan gaba ce ko ba gaba ba ce ni ma tambayar ka ne eh na Thank tambaya ne shin misali sai ka ita hankalinka ba ruwan ka ita hankalinka ko ma ka wuce eh ba ruwan ka wannan zai zama gaba ko kuma a'a zai zama su ne neman maslaha ne su rasu ne na'am ka gama yanzu na dama da tambayar basu abin da muka karanta na hadisai wannan abin da kai gaba ce ko ba gaba ba ce me yasa wannan mu'amalar ta canja
saboda akwai rashin hankali da yana bai rubuce wannan abin da ka ji da wannan abin da mutum ya faɗa shi ne abin da ake kira da gabar da rahin jituwa na mai marahin jituwa ana tafiya a digiri na fahimtar juna ɗari bisa ɗari ya aka dawo talatin ina yawan da ake magana kan shari'a shahana uku mun gama babin kauracewa musulmi mun gama babin gaba mun gama babin ga aka sake maka da babu ashana rahin jituwa da yanke mu'amala kowace irin mu'amala sai da zaka sa da kai da musulmi ku ji cewa akwai wani abu da yake muku tsarin sarshi a rai shine hadisan suke magana ko da mace tana da rahin mutunci tana da cin mutunci tana da kaza yanke mata mu'amala baya maganin abu kadai abin da zai magani idfa abin da take afsar فإذا الذي بينك وبينه عداوة haka Allah ya faɗa كأنه ولي حميد idan za ka magance kiyayya da rahin jituwa da abin da yake tsakanin karkai da maka musulmi ana ta idafa abin da ta yi a kai ne kyautatawa lokacin da ta yi balbali sai bala'i ta nuna cewa ba mutunci sai ka ce dan Allah ranke da ɗauki hakuri wallahi ban fahimci ranki zai ɓaci kuma abin da wallahi da cewa ne saboda ina da bukata kaza da kaza amma ki hakuri ga shi a bashi ina ga kamar zai soki washe gari da kaje ka sayo dan biskit da alawa da dan lemu a cikin leda sai ka tsare ki da kai gashi dai dan Allah ai hakuri dai abin da aka yi zai kuskure aka ji da ciwo jibo ma in kai haka ja kan kai haka in ka za ta yi kana ce to ni ko na abu ne ban da gaskiya amma aka yi haka har da biskit har da su alawa har da su lemu har da su waye sai ga in Allah ya sa ta fahimta mai hankali da kanka za ta dawo tana jin kunyar ka almuhim ba wata kofa a addinin musulunci da za a baka dama ka rage mu'amalar da kake tsakanin ɗan uwanka da ɗan uwanka musulmi kuma tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada damar ake addu'a Allah ya raba mu da makwabta waɗanda suke da mugun hali ai tabbas an san za a same su amma duk da haka ba a ce maka kai gaba ba ba a ce maka ka ɗauke kai ba ba a ce ka sha shi ba so ake ka zamanto mai walwala mai kyawun ɗabi'a mai komai yanzu da muka karanta hadisin Attab ko Abdullahi ibn Attab idan makwabcinsa ya bude baki ya irin waɗannan bala'in da masifar sai kuma sai rika cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah da Allah ya bani damar in fahimta kar in yi mugun hali in yi balbali in yi bala'i har ina wa Allah madaukakin sarki gobe ko wannan da zai da zai kun yayi gaba ba Allah ya sa mu dace dole akwai abubuwa da suke da zafi suke da ciwo muke ganin kamata ya yi kaza don mu rike mutuncinmu amma dama hadarin sa al'adabul mufrad shi ne mu bi waɗannan kurakuran a hankali mu gyara su don mu je wa Allah madaukakin sarki muna masu musulmi masu kyawawan ayyuka masu kyawawan ɗabi'u ni hada kun karatu Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam na'am mm na'am na'am in haka hadisin yake kuma ya inganta ba ni ne na faɗa ba ba kuma wayan ba ne na? na? har abadan ba za su shiga ba don tabbas na Allah ba zai faɗa ba daidai ba eh haka gaskiyar magana take in ba a so a shiga ciki a daidaita alal akalla ayi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum ranar rukun kuka yi sallama za ku ji dan dumi haka kowa zai ji kamar bar daɗi amma dai gobe tun da zaka iya yi zai iya yi zaka ci a hankali a hankali abin yana raguwa har a zo hada dan adam hakan ku dan mutuwa ya amince da abin da aka yi ta ci gaba da mu'amala yadda ake abin da ya haifar muku wannan jito da rahin fahimta su ai kokari a kaurace masa kare sake faruwa amma dai tabbas abin da manzon Allah ya faɗa gaskiya ne in ka ga ba a yi wannan abin ba ba ku tabbata a wuta ba to tun da ba shirka ba ce kun samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko Allah ya hada ku duka bin ya gafarta muku ya yafe mu shi kuma ba dole bane Allah ya yafe ba dole bane Allah madaukakin sarki ya gafarta duk abin da aka ce ma akwai matsala ta kaura sai masa shine zaman ka lafiya ba Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam mm ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 'yan aljanna idan sun shiga aljanna Allah zai zare abin da ke cikin zuciyarsu na gilli ko ko ba haka bane ba ikhwana sai su zamanto ƴan uwan juna ne suna kan karbu na gidan aljanna suna fuskantar junansu ai babu mu'amala da za a yi ta ɗari bisa ɗari a ce kyam da kyam lafiya kalau take shi yasa aka ce al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala adahum ai ghillin ne wannan mu'amala da zaka yi da mutane kana fadar magana wani ce ba ƙarya ne zaka ji kana jin zafi a ranka Allah Allah kake kai ma wata rana ya faɗa ko da gaskiya ne kace kai mu ba mai da ƙarya ne ko yana da bambanci da gaba ko wani zai iya maka wani abu wani alheri ya taho zai maka wannan hasada da manzon Allah ta kare sai ka san mallaka zuciyarsa sai maka hasada a wannan lokaci zaka ja wannan abun a ranka ka rike kake kai ma Allah Allah bara ta taho ka tankwabe masa shi bai fatsar da abin da yake zuciyarsa ba kai ba ka fatsar da abin da yake zuciyarka ba har Allah ya kaddara ku mutu ba kuma gaba ba ce ba to irin wannan halin idan kuka mutu ba za a shiga aljanna ba kowa sai an zazzage abin da ke zuciyar shi wanda zai ce tsakanin mu da muke cikin masallacin nan ɗari bisa ɗari kowa zuciyarsa fes a wanke saki babu to wannan wanki shi ne sai a ranar gobe alkiyama Allah zai gama wanke zukatan kowa hasada da keta da mugunta da jin baushi da kyama da tsana da wa duk Allah zai yayi wani lokacin mutum bai maka komai ba za ka ji ka tsane shi kawai ganin da za ka yi a taho yana ta assalamu alaikum da kaɗa kai ka ji kawai an jefa ma wani abu a ranka ba ka son ka ƙara gani shi kaga kenan wannan menene a ciki wannan ciwo ne a cikin zuciya ka tauhi ne abinda Allah zai zane a ranar gobe alkiyama ba gawa bace ba hasada bace kuma ko gabar ce da hasada idan Allah ya gafarta muku ai akwai ta tana nan ko to sai a zare wannan gabar da take tsakanin ku sai ku shiga aljanna kuna matsayin ƴan uwan juna a ƙarƙashin mashi'a ta Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace na'am سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين